إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha hudu ga watan rabi'ul al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 31 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 79 cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici game da fassara sunaye da siffofin Allah madaukaka kyawawa ibn taymiya ya saki layi a inda yake ta tattaunawa da mai da zance ga abubuwan da yake ɗaukowa daga littafin ar-risalatu al-qushairiyya ta abul qasim al-qushairi a inda ya dade yana mana dabdala akan hukunce-hukunce da tsoratarwa da bayanin da malaman musulunci suka yi game da sauraren kiɗa game da mai da kiɗa ya zama al'ada game da ɗaukar kiɗa da waƙa a mai da su cikin addini da kuma abin da a ƙarshe sufaye suka cike zuwa gare shi na cewa wai sauraron waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen ma ya ma fi sauraron alƙur'ani mai girma ta'alallahu amma ya kuluna uluwan kabira za mu tashi a inda ibn timiya yake cewa wa qad zakara Allah fi ghairi mawdi'in min kitabihi anna ar-rahmata tahsulu bil Qur'an tahsulu bil Qur'ani ka qawlihi ta'ala wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin idan ba manta ba yana ta mana magana akan a nuni zuwa ga cewa duk inda kaji an yi magana akan falalar saurare a cikin alkur'ani to ana nufin sauraron magana mai daɗi sauraron alkur'ani sauraron hudubobi da wa'azozi da makamantansu shine yake so ya nuna cewa alkur'ani mai girma ya zo da bayani akan nuna cewa sauraron karatun alkur'ani akwai rahama a cikinsa akwai shiriya a cikinsa sai ambata mana wasu daga cikin ayoyi ko sashe na ayoyin alkur'ani da ke nuni zuwa ga haka kamar wannan bangaren aya da ke cikin sutul isra'i faɗin allah وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله يتي وننزل كما منا سوكروا من القرآن أتكين القرآن ما هو شفاء abin da yake waraka wa rahmatul lil mu'minin da kuma rahama ga mu'minai malamai suka ce min anan min ce ta ibtida'ul ghaya ko kuma abin da ake ce ma min li bayanil jins kamar Allah yana cewa ne وننزل ما فيه شفاء من القرآن ba min ce tabi'idiyya ba wadda da ta nuni zuwa ga cewa wani sashe na alkur'ani yana iya zama waraka din da shirya wani kuma ba dole zama haka ba to wannan ya lazimta ba za a ce mata min ce tabi'idiyya ba saboda za ta bada nakasasshiyar fassara ina fata mun gane to shifa'un da aka ce shifa'un malamai sun ce shifa'u waraka da qur'ani ke bayarwa iri biyu ce ta farko ita ce shifa'un lil qulub waraka ga zukata ta hanyar qur'ani yana kawar da kafirci ya kauda jahilci ya kauda shakka ya warkar da munafurci ya warkar ya warkar da karkata da shubha da duk wani inhiraf wannan shine abu mafi muhimmanci da alqur'ani yake yi na warkarwa kuma ka kalli faɗin Allah a wani wajen qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa sai Allah yace mana yace mene wal ladina la yu'minuna bihi fi adhanihim waqrun wal ladina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama kaga wannan bangaren da ya faɗi abin da ke faruwa da waɗanda ba su imani ba yana ƙarfafa fassarar cewa shifa'un din shifa'un ne na kalbi waraka ce daga kafirci waraka daga munafurci Qur'ani waraka ce daga cutar abin nan karkata ko bid'a ko shakka ko makamantansu to amma wannan kuma bai hana ɗaya fassarar ba shine shifa'un lil amrat Qur'ani na iya zama waraka ga cututtuka na jiki kamar cututtuka wanda suka shafi wato mutum ya rashin lafiya ko ya gamu da wani tsautsayi kamar yadda yake a hadisin abu sa'idin wanda ya ruqya da alqur'ani mai girma ga wani wanda kunama ta harba sannan ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin hadisin bukhari ya kasance kullun yana karanta qul huwa da falaki da nasi ya tofa ya shafa a jikinsa kafin ya bacci sannan ayatul kursi ya tabbata cewa ainihin wato an ba da an ruwaito a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abinda wani shaidani ya gaya mu Abu Huraira game da falalarta wajen waraka wajen kariya to irin wannan kariya da Alkur'ani yake bayarwa shi ma nan yana ɗaukan wannan fasara wa shifa'ul lima fis suduri sannan kuma shifa'ul lima fil ajsami min al amrad to sauran Alkur'ani da bangarorinsa da surorinsa duka suna da wannan tasirin na waraka wanda duk aka gwada aka tarar da tasirin ba za a yi ci gaba da amfani da shi wajen ainihin wato wajen magani ko yin rukuya a karanta a dafa jikin mutum ko a tofa a ruwa ko makamantansu abinda malamai suka yi saɓani game da shi shine rubuta ƙur'ani a wanke a sha irin rubutun sha da ake cewa sawa'un da tawada ne za a rubuta ko da wani abu makamancin haka akwai saɓani da ɗaɗɗe a tsakankanin malamai game da wannan na sani galibi mutanen mu ahlus sunna da yan izala ba su san ma su ji wannan karatun kawai a ce duka ba kyau to haka ce duka ba kyau jama'a akwai jafa'i a ilmance domin mas'ala ce ta ilimi idan aka zo kanta ya kamata a faɗe da take za mu zo kan karatun yana nan a cikin zadul ma'ad insha Allah idan mun ji a nan za mu mata iya kokarin da za mu iya na warware ta amma a takaice idan ka je ka karanta nan kusa tafsirin al-Imam al-Qurtubi a tafsirin wannan ayar ya kawo ra'ayoyin sahabbai da wasu cikin tabi'ai da sabanin da suka yi alal misali al-imamu ahmad ibn hanbal da sa'id ibn al-musayyib da cikin sahabbai aisha radiyallahu anha duka suna ganin halascin a rubuta wata aya ta alqur'ani a wanki a sha dan magani al-imamu ahmad ibn hanbal ya kasance yana baiwa mata masu ciki waɗanda suke zo haihuwa suka samu matsala yana rubuta musu rubutu su sha dama ya kamata mu sani ko da ba ka yi ka sani akwai a tarihi ina fata mun gane wannan al-imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana yin wannan al-Khallal ya ruwaito daga ɗansa Abdullahi ya ba da labari cewa idan mace cikinta ya ki haihuwa ta ki yiwuwa akan zo a ga Ahmad ibn Hanbal akwai ayoyin da yake rubutawa sai ya wanke sai ya bata akai ta sha Ibn Qayyim ya kawo maganganu a cikin Zadul Ma'ad haka nan al-Imam al-Qurtubi ya kawo sannan a cikin malaman salaf har ila yau akwai wanda suke kyamar haka daga ciki akwai mujahid da al-hasan al-basri da an-nakhai ibrahim an-nakhai ma da aka ce mishi me kake gani game da a rubuta alqur'ani a wanke a sha dan magani yace ina tsoron wanda yake haka zai iya shiga cikin bala'i domin yanzu shi yana wanke alqur'ani kamar yana so ya batar da shi kenan sai ma abun wani kallo na daban cewa hakan ma wani alkaba'i to almuhim shine akwai wannan sabanin a cikin malamai tun da can to da haka sai a duba na farko dai wannan ana magana ne akan idan ma alqur'ani ne fa kawai qur'ani ba wai wani surkulle ko ba wannan bai mata su ba amma lafazin ayoyin alqur'ani ko fatiha ko ayatul kursi ko amanar rasul ko makamanci haka idan wani mutum ya gwada ya ga cewa in an rubuta kamar Aisha takan sa a rubuta Fatiha kafa bakwai ko ayatul kursi kafa bakwai a wanke sai a baiwa mutum ruwan ya sha idan an mishi ainu ko makamancin haka sai a ba mutum ruwan ya wanke sai ya sha ko a mishi wanka da shi yana nan a cikin musannaf na ibnu na na ibnu abi sheba to idan aka gwada wannan yanayi to karka ce shirka ne ina mata mun gane wannan karka karka zaki ka ce shirka ne ka tsaya iya sabanin nan da malamai suka yi cewa wasu suna ganin halarci wanda ya tafi akan wannan halascin to kaga yana da wani mutum cikin magabata da ya faɗa wanda ya tafi kuma akan bai tabbata ba ya ɗauki ihtiyat cewa tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yayi da alqur'ani wajen magani to a tsaya iya nan kuma yanzu misali a wannan zamanin da muke rayuwa mafi yawan masu yin ruqya dinnan na yanzu suna kawo wani salo daban-daban ma wanda ba sani a gumma gabata ba kuma idan ka musu magana mai za su ce cewa sun gwada ne ba ka suke cewa ba sun gwada ne sun ga yana ci to su suna da yancin su gwada su ga yana ci su yi amma kuma wani bai da yancin ya aiki da wani can daban wanda ba sa so saboda kasan da aka zo aka tarar da a kasar Hausa akwai bokaye akwai malaman tsubbu akwai waɗanda suke yin rubutun sha sun lalata abin sun mai da shi sana'a sun mai da shi wata harka to da aka bi sai aka ce duka ba kyau aka yi musu wato ɗaukan karan mahaukaciya gaba ɗaya aka watsar da su to wannan gaskiya a ilmance a ilmance gaskiya ba ba adalci bane na bincike ya kamata a bincika me ya tabbata me bai tabbata ba me ya daidai me ba daidai ba me ya kamata me bai kamata ba amma dai abin da ya fi dacewa shine ka tsaya a yin tufi din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko a dafa jikin mutum ko a karantawa da makamancin haka amma kuma hana waɗannan din duka duka to shi ma zai zama akwai rashin adalci a ilmanci wallahu ta'ala alam dangane da wannan aya kenan a takeice kwarai shifa'un wa rahmatul lil mu'minin sai ce wa qala kuma Allah ya ce hadha basairu lin nasi wa hudan wa rahmatul lil qaumin yu'minun hadha kaga wannan bayani da ake maka wannan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wahayin basairu lin nasi hujjoji ne bayyanannu basairu min rabbikum hujjoji ne bayyanannu ga mutane Qur'ani da sunna din kenan kamar da Allah ya ce faman absara fali nafsi ai faman ihtada kenan bi tilkal hujjat wanda ya jawu zuwa ga waɗannan hujjoji to yayi dan kansa shi zai mura hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun muhalli shahid da yake so ya fitar mana anan shine kaga can an ambaci rahama dama yace kuma shi Qur'ani rahama ne nan ma kuma sake ambatan lafazin rahama can wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma kaga ita ma ɗaya aya mai kama da ita da Allah yake cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kaga masu imani ne suke samu wannan to haka nan ma yace hadha basairun min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun mu kalli karshen kowace aya sai kaji ana danganta abin da imani basairu min rabbikum wa rahmatun wa hudan wa rahma lil mu'minin can ma والنزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين haka kuma fadin shi qul huwa lillazina amanu ina fata mun gane kenan mu'minai ne kawai suke cin moriyar wannan haka fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin ta cikin suratu yunus kenan ko kaga can ma an ambaci rahama da kuma imani قد جاءتكم من ربكم جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء لما في الصدور جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سيتي وهدى ورحمة للمؤمنين kaga ambatar rahama da kuma imani a dukkan wuraren to haka kuma da Allah ya sake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa nazzalna kuma mun sassaukan maka a alaikal kitaba da wannan littafi zuwa gare ka tibyana wanda yake bayani dalla dalla akan halal da haram ko bayani akan komai da komai ma faradna fi kitabi ma faradna fi kitabi min shay'in bi kulli shay'in akan komai qur'ani yayi bayani dalla dalla Allah ya ce wa hudan kuma akwai shari'a a cikin shi wa rahma da kuma rahama ga mu'minai din kaga waɗannan ayoyi da ire-iren su sai malam ya ce yubayyinu laka anna lafzas sama' yana bayyana maka cewa lafazin saurare ya dukulu fihi inda sama'u shar'i yana shiga cikinsa sauraren abin da shari'a ta yadda a saurara kamar mene ka sama'il qur'an kamar jin karatun alqur'ani wal khutab shar'iyya da jin hudubobi na shari'a na juma'a ko idi ko makamantansu wal wa'd shar'i da wa'azi wanda za a yi wa mutum wa'azi a gaya mishi aya da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a umurce shi ko a hana shi وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماء أبو القاسم القشيري ya shigar da irin wannan nau'in a cikin babuka na as-sama'u da na saurare wa zakar abul qasim hadha an-naw'a fi bab as-sama' ya kuma ambace shi a cikin as-sama' din wa zakara fi dhalika akhara ya ambaci wasu asar da suke tabbatar da cewa a wurin su sufaye as-sama' akwai sauraron qur'ani da sauraron wa'azi da sauraron huduba faƙala ga abin da kushiri yake cewa سمعت محمد بن أحمد ابن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الرقي رقي يقول سمعت ابن الجلاء نادي الجلاء آه شيني أبو عبد الله أحمد ابن يحيى الجلاء baban shi wani babban sufi ne ana ana ce mishi aljala saboda yana iya yaye wa mutane hijabin da ke zukatan su ya sa su akan hanya shi ake sake ce mishi aljala wannan malami asalin shi mutum bagadada ne amma ya raya kasar sham ya rasu shekara ta ɗari uku da shida imamu az-zahabi ya mishi tarjama a cikin sirar alamin nubala wani sufi ne cikin manyan sufaye ya kure yake cewa kana bil maghribi shaykhani lahuma ashabun wa talamiza a ƙasar maghrib akwai wasu shehunnai guda biyu kowa a cikin na da magoya bayan shi da ɗalibai yana da muridai da ɗaliban shi ya ƙulu li adihima yuqalu li adihima jabala ɗaya daga cikin shehunnan guda biyu sunan shi jabalatu ɗayan kuma bawasani ɗayan walisani ɗayan kuma ruzayq ana ce mashi ruzayq fazara ruzayqun yawman jabala wata rana sai malam ruzaiku ya kai malam jabalat ziyara faqara rajulun min ashabi ruzaiqin baƙin da suka zo sai wani a cikinsu sai ya karanta wani abu shay'an wani sashi na alkur'ani fasaha rajulun min ashabi jabala wanda suke host din kenan wani daga cikin su kawai sai ya ƙara ya ihu wa mata kawai sai ya faɗi magashiyan ya mutu falamma asbahu da gari ya waye qala jabala li ruzaik jabala wanda aka kashe mishi ɗalibi da yake da karatun alkur'ani sai ya ce aina allazi qara bil amsi ina mutumin da ya karatu jiya ya kashe mun dalibi bal ya qara ayatan to ina so ya ƙara karanta wata aya fa qara'a sai ya karanta fasaha jabalatu saiha sai jabala sai tsawaye ƙara fa matal qari'u sai wannan arama shi mai fadi mutu fa qala jabala sai jabala ya ce wahidun bi wahidin wal badi azlam sai ka kashe mun daya ni ma na rama kashe daya kuma wanda ya fara shi yayi mugunta shi yafi zalunci hazo ne irin labari fa hadha min sama'il qur'an wannan daga cikin sauraron alqur'ani da abin da ya faru wa ammal mautu bis sama fa mas'alatun ukhra natakallamu alaiha insha Allah fi mawdi'iha aji alqur'ani ka taraurawa ta buga ka fadi ka mutu ina hukuncin shi shin falala ne ko ba falala bane daidai ne yin haka daidai ne kai da karfin tsiya ka samu kai maza ka mutu da ka ji alkur'ani ko ba daidai bane ibn ya ce zai magana akan ta wani waje yi magana akan ta a cikin majmu'ul fatawa wanda khulasar magana shine cewa hakan baya nuni ba sifa ce ta kamal ba su ba ce da ke nuni zuwa ga raunin zuciya da raunin jiki yace amma za a baiwa wanda ya haka uzuri ba za a tuhume shi ba ba kuma za a ce falala bane ya faru tun sahabbai suna raye matar manzo Allah sai Islam Ummu Salama ta wuce ta ga wani ana yafa mishi ruwa aka ce menene ce ai liman ne ya karanta fa idza nuqira fil naqur kawai sai shibi tace a to wannan mu ba mu san da haka ba waɗannan ayoyi mu an saukar da su a zamanin mu kuma mun ji su su abin da sabai suke shine kuka da kuma tafa'uli ga yanan sayyidina Abubakar a hadisin sa na mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Aisha take cewa mur a Umar fa yusalli bin nasi ka ce Umar yi mutane sallah fa inna ababakarin rajulun ba'ifun mutum ne mai rauni kaji rauni ne ke sa mutum ya ji wannan amma su raunin sahabbai rauni ne na tuna zunubansu da kuma tsayawa iya kuka din sai na bakar in yana kuka ga ɗayan hadisin na na zaman shi a makka wanda haka fure suna zuwa su kewaye gidan suna jin karatun suna taya shi kuka to babu laifi yin kuka amma faduwa ka mutu fa to wannan ba falala bace domin kuma inda falala ce ko sifa ce ta kamal ibn taymiya yake cewa to da Allah ya taskace ta masahabbai da sahabbai ne za su fara mutuwa a ce an juwa ne ya mutu an juwa ne ya mutu amma ba su suka fara yin wannan ba akwai labarai da dama na ire-iren waɗannan abubuwa da suka faru ga halittu da yawa alal misali al-imamu al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin littafin tarihul tarikh maditus salam ya ruwaito labarin Ali ibn al-Fudail ibn Iyad wani yaro Aliyu dan gidan Wali din nan Fudail dan Iyad aka ce baban shi ne ma limami baban ya karanta al-hakum takathur da aka zo la tarawunna al-jahim ana karanta wannan aya kawai fa kharra saqitan kawai sai suma har aka idan da sallar bai farka ba me mai ba da labarin ya ce muka ɗauke shi aka je da shi aka yi ta mai fifita ana ta yi mishi turare a jika shi da ruwa wannan ranar da bai kwana ba shi sa ake ce mishi katilul qur'an wanda qur'ani ya kashe shi ya riga baban mutuwa a cikin riwayar da ke cikin shu'abil iman ta wannan kisa sai aka ce ba baban shi bane yayi karatun wani ne can daban ya karanta kuma a menene ma faɗin Allah yajzi allazina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna ana karanta wannan aya kawai sai fadi mutu wannan kaga irin nashi kenan haka nan ibnu ibnu qudama a cikin kitabu tauba ya ba da labarin wani mutum da aka ce shi kuma a majalisi ne ma na wa'azi sai aka sa alaran ma ya ja barki baki sai ya karanta wa anzirhum yawmal azifa ka ja kunnan su ranar da za a shiga cikin tashin hankali idil qulubu ladal hanajir yayin da zukata za su zama ladal hanajin kazimin malin zalimina min hamimin wala shafi'in yuqa da aka karanta wannan aya shi ma kawai fasaqata mayyita ya fadi mutu kenan aka yi ta salati aka ce aran ma ya kashe shi to haka kuma abin nan ibnu abid duniya shi ma ya waito cewa akwai wani mutum da ya ji an karanta innal mujrimina في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم شما كوي فتمايل سيفارا كما الدنيا بجي شاكا أنا كرنت لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون kafin a karanta wana da ya maliku kawai sai faɗi mutu irin wannan zai faɗi wasu labaran irin wannan suna nan da yawa an karanta irin raqa'iq da tafan zuhudu da tafan irin kamar tafan ibnu abid dunya kitabu tauba kitabu wane ne zammul malahi zaka ji irin wannan labaran da yawa da yawa yanzu abin da ya sama mutane ko larabcin ma ba sa jina alqur'ani ina ruwan su ma ana karantawa eh wani ma aka karanta alqur'ani ya ji wani yayi kuka sai ya ce me aka mai ba ka yake cewa Najeriya suna yin suka je maka suka ji ana karanta a Ka'aba liman yayi kuka ko wani abu sai a ce to lafiya dai wannan me ya dami me damu wasu shine abin da Ibn Mas'ud yake faɗa kamar da yake cikin motsa ta Imam Malik cewa za a yi wani zamani da mutane yahfazuna hurufal qur'an wa yudayyuna ma'ani za su umanihi wa hududin za su haddace harfin alkur'ani alarmomi za su yawa cikin mata da yara da zawarawa da dattawa da manya da ƙanana kowa ya haddace alkur'ani amma ya haddace harfan ya haddace doran nassin alkur'ani amma ma'ana fa bai sani ba haddojin alkur'ani dokokin alkur'ani ba baya aiki da su kaga wannan zamanin a cikin shi muke tsindim yanzu babu ko shakka a wannan zamanin muke rayuwa saboda waye san yayan alarmu da ke cikin yanzu babu wanda ya san yayan su kuma kullum zaka ji suna karuwa ana ta celebrating din su alhamdulillah falala ce amma kuma daga nan fa sai kuma mene babu ilimin babu sanin meye karatun ballantana kuma yake da shi wani ma kaga abin da yake aikatawa to hala ma wani wanda bai san alqur'ani ba ma fi shi takawa ko taka tsantsan ko sanin ya kamata duk dai mu shaidu ne akan irin abubuwan so kaga shi sa a wannan lokacin zaka ga haraba irin wannan labaran a ce ga wani da wuya ka jin wani an karanta alkurani ya mutu saboda ba ma san ma'anar ba saboda suna jin ma'anar ne yanzu ayoyin duka ayoyi ne masu labari akan wuta da kiyama ko irin tanadin da Allah ya zai kama marasa gaskiya to shine sai su kuma waɗannan subaye ko bayin Allah ko zuhadu sai su firgita su tsorata almuhim da ibn taymiya da ya gama wannan takarir din sai yake cewa wannan dai ba sifa ce ta kamal ba amma ba za a zargi mai yi ko wanda ya haka akan cewa bai kyauta ba saboda kowa akwai ƙarfin ihtimal ɗinsa yanzu kaman rasuwa ce idan aka yi wani aka ce yanzu yau baban shi ko maman shi ko ɗansa ya rasu sai ka ga irin damuwa da zai shiga kamar shi aka fara wa rasuwa to irin zuciyarsa kenan kai wani ma akwai waɗanda mutane nawa ne daga wani su ya rasu su ma su kamu da ciwon da ba za su warke ba sai dai su bi shi ai ana yin haka da yawa a ce wance mijinta ya rasu kowa na matar shi ta rasu daga jin labarin ko au ko abin shi ma sai samu wata sadma wani shock shikenan bayan mako ɗaya ko mako biyu ko ta ɗaya kawai sai bi wannan dan uwan nasa ko masoyin nasa kaga raunin zuciya ne wani kuma zaka ga an mishi irin wannan din sai kaga ya daure har ai ta mamaki a ce kai wani yana da dauriya to zuciya ne kowa akwai irin tsina irin kasar da aka yi shi da ita wani kasar shi mai tsandauri ce tana da juriya wani kuma taɓa-taɓa ne wani kuma yashi-yashi ne wani rairayi to kaga kowa da irin gwargwadon irin ƙasar da aka ɗiba aka yi ka gwargwadon irin yadda Allah zai sanya maka taurin rai ko ragwantaka ko makamantansu Allah ya samu dace bari mu ji misalan da malam din zai kawo qala abul kasimi wasu ila ibrahim al maristani an al harakati inda sama fa qala an tambayi ibrahim al maristani abul abbas ahmad ibnu yaqub al bagdadi kenan wanda wani mai kula da masallaci ne jami'ul mansur ya rayu a karni na bakwai ya rashe ka ta 639 aka tambaye shi anil haraka inda sama' game da rawa shine alharaka a dinga motsa kai ko motsa jiki ko jujjuyawa idan ana sauraron wani kiɗa ko waka ko qur'ani fa qala sai ce balagani anna musa alaihi salam qassa bi bani isra'ila famazzaka wahidun minhum qamisahu na samu labarin cewa annabi musa alaihi salam ya taba yin wa'azi yayi kissa yayi jawabi a cikin banu isra'ila fa qassa wahidun minhum qamisahu sai wani yayyaga rigarsa fa auha Allahu ilaihi sai Allah ya wayi annabi Musa cewa kullahu ka ce da wannan mutumin mazziqli kalbaka ka kekketa min zuciyarka ne wala tumazzikli fiya baka ba wai tufa ba malam yace fa hadha sama'un li qasasil anbiya kaga wannan sauraron wa'azin annabawa ne ba sauraron kida ba qala abul qasim wasu ala abu ali al-ma al-maghazili ash-shibliya fa qala rubbama yatruqu sam'i ayatan من كتاب الله عز وجل أبو علي المغازلي يا تنبي الشبلي أبو بكر الشبلي إن كنت نعي تاريخ شعبايا ديلف ابن جعفر ابن يونس wanda da shekara ta ɗari uku da talatin da hudu wani sufi ne cikin sufaye wanda aka tambaye shi aka ce alga ta malam rubbama ya turuku sam'i ayatan wani lokaci kunne na yakan ji wata aya min kitabillahi daga littafin Allah alqur'ani mai girma fatahaduni alayya tarkul ashiya wal i'rad an ad-dunya sai wannan abun ya bujuro min naga nayi watsi da komai na fita daga sha'anin duniya thumma arji'u ila ahwali wa ila an-nas bayan lokaci kuma sai na dawo cikin natsuwa ta cikin yanayina sai na ci gaba da hulɗa da mutane ma'ana bayan wannan damuwar ko tunanin ya sake shi kenan fa qala shibli sai shibli ya ce maj tazabaka ilayhi fa huwa atfun minhu alayka wa lutfun wannan abin da ya ja ka kabar duniya ka koma ga Allah to wannan wani lutufi ne wani tausayi ne da kauna da Allah ya gwada maka wa ma raddaka ila nafsika fa huwa shafaqatun minhu alayka abinda kuma ya dawo da kai cikin hayyacinka to wannan kuma tausayi ne Allah ya maka da annahu la yasihhu laka tabarri min alhawli wal quwwati fi tawajjuh ilayhi domin ba za ka samu ingancin ka yi watsi ka zama baka da ƙarfi ko dabarar da za ka yi don kanka ka samu fuskanta zuwa ga Allah ba dabarar ka bace samun da kake kana fuskanta zuwa ga Allah yace fa hadha sama'un fil qur'ani yace kaga wannan shi ma alqur'ani ne yaji ya shiga cikin wani wani yanayi ba kida bane wa qala sai abul qasim ya kara cewa سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبل في مسجد ليلة في شهر رمضان دني da الشبل وترانا muna cikin wani masallaci da daddare a cikin watan Ramadana wa huwa yusalli khalfa imamin lahu wa ana bi jambi yana salla a bayan wani limami ni kuma mai bada labari kenan wato Ahmad ibn Muqatil yace ina kusa da malam Ash-Shibli din nan fa qara'a sai aka karanta al-Imam ya karanta wala in shi'ina la nadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma thumma la tajidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alayka kabira da karanta waɗannan ayoyi cikin suratul Isra'i ana faɗan wala in shi'ina Allah ya ce kuma wallahi in mun ga dama lanarhabanna wallahi sai mu tafiyar da billazi auhayna ilayka qur'anin da muka baka samu falala Allah ya ce inda mun so sai zama babu shi saboda iko ne na Allah sannan Allah ya ce summa la tajidu laka bihi alaina wakila ko baka da wanda isa wakilce kai ce mu dawo maka da shi amma sai Allah ya ce ba hakan muka ga dama yi ba illa rahmatan min rabbika wannan qur'ani da muka baka rahama ce ga da Allah ubangijin ka baka inna fadlahu kana alayka kabira lalle faral Allah kanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama farala ce mai yawa ma'ana Allah ba zai tafiyar da shi din ba Allah ba zai tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'anin ba ya bashi falalar kuma ya yarda da shi ya ƙara mashi ɗaukaka da liman ya karanta wannan wannan wajen faza'aka za'aqatan sai yayi gurnani shine za'aqa yayi wani irin kamar ya nisa tukunna kenan ya ja dogon ko a ce gauran numfashi ake cewa ko ya ja wani gauran numfashi qultu qarat ruhuhu da naji haka sai arena ce shikenan ya mutu yayi tsammanin cewa malamin shi ya mutu ce shikenan ya mutu a cikin zuciyar shi faɗa haka kenan wa huwa yarta'idu yace sai naga yana rawar sanyi yana rawar sanyi wa yaqulu yana cewa bi mithli hadha yukhatabu ahibba da irin wannan ake magana da masoya Allah ka ji abin da Allah yake cewa masoyin shi ba yanzu manzon Allah kenan babba dadiyin Allah bawan da Allah ya fi son shi fiye da kowane bawa a cikin bayinsa bawan da Allah ya girmama shi fiye da kowane bawa bawan da Allah subhanahu ta'ala zai ba shi falala a ranar alkiyama wanda bai taɓa ba kowa ba makaman mahmuda da Allah ya faɗa cewa zai bashi shi da cici kowa al'awwalina wal akhirina al'umma shi ta fita kowa samun falala ana cikin wannan rudanin tashi hankalin su al'umma ma kiransa za a yi shaida a ce ku zo ku yi annabawa shaida annabawa suna buƙatar shaida al'ummarsa ga su nan dai falala iri daban-daban ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mishi ɗaukaka da daraja da wasila zagin mai zagi aibatawan mai aibatawa shedanci mai shedanci babu abin da zai rage manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai shi shedanin ko mai zagin shine zai karar ma tababbe wulakantacce abin Allah wadare salawatullahi wa salamuhu ala rasulih to da ya ji wannan sai ya ce da irin haka ake magana da waɗanda ake so to ina kuma ga sauran mutane yuraddidu zalika kasira yana ta maimaita bi mithli hadha yukhatibu al-ahibba ko yukhatabu al-ahibba fa hadha sama'ul qur'an kaga shi ma wannan alqur'ani yaje ya shiga cikin yanayi qala kushairi ya kara cewa duk yana kawo mana maganganu ne kafin ya ta'aliki akan su wa hukiya anil junaidi annahu qala an ruwaito an bada labari daga junaid rahimahullah aka ce ya ce dakhaltu ala sari na shiga gun as-sari ibn al-mughallas kenan al-saqafi abul hasan wanda ɗaya daga cikin ɗaliban fudayl da ma'ruf karhi mun karanta labarin shi a baya yana da wata kisa mai ban mamaki aka zo aka ce mishi an yi gobara a kasuwa duk rumfuna sun kone amma rumfunanka rumfaka bata kone ba sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yace kuma badali annaha khati'a sai kuma naga kai ba fa kamata in gode Allah ba kamata in ji tsoro to Allah ni bai jarabce ni ba yana da matsala kenan yace sai da shekara talatin yana neman tuba akan wannan godiya da yawa Allah a bisa yana ganin cewa bai kyauta ba yace shekara shi talatin yana istighfar yana tana wannan zunubin na cewa duk Allah ya jarabci al'umma da gobara amma ta ƙare bata kai ga rumfar kasuwar shi ba farko abin da zaka fara tunani ko kai ne shine Allah ya ya so ka kenan ko ba haka bane ce alhamdulillah Allah ya so ni to yana faɗa kuma ce sun bada li annaha qatiya sai na gane fa ba fa falala bace kamar Allah bai yi da ni ne kisa ni bai jarabce ni ba domin duk waɗannan da suka samu gobara za su zai zama musu kafara hala Allah ya ɗaukaka darajar su yace sai da shekara talatin yana yana tuba akan wannan Allah ya gafarta mishi rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da hamsin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to shine yake cewa a inji junaidu ya shiga gun wannan asari yawman fara'aitu indahu rajulan maghshiyan alayhi sai naga wani mutum sumamme fa qultu mala nace alaga ta malam wannan me ya same shi fa qala sami ayatan min kitabillahi ta'ala ya ji wata aya ce cikin alqur'ani fa qultu tuqra'u alayhi saniyan nace to a sake maimaita mishi aya ayar da ya ji su madin a sake karanta ta da aka fa qur'a sai aka karanta fa afaka sai ya farfado fa qala sai malam sariyu ya ce min min aina alimta hadha kai ko ya ka gano wannan hikimar cewa idan mutum ya suma ya ji alkur'ani a ƙara maimaita ayan zai farfado fa qultu sai yace inna qamisa yusufa zahabat bi sababihi ainu yaqub alaihi salam thumma aada bihi basruhu fastahsana min dhalik yace ai abinda na kalla na kalli wani sirri ne na alkur'ani yusuf alaihi salam annabin nan mai kyau alkarim ibn alkarim ibn alkarim alaihi salam wa ala abai lokacin da ‘yan uwansa suka je suka yi shawara ɗin nan a kan su kashe shi, falamma za a bihi wa ajma'u an ya kutulo, suka je suka ce to sun gama ijma'i a kan su kashe shi, suka dawo wa baban shi wa ja'u wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib suka zo da riga mai jini na ƙarya suka ce inna zama na sadiqa ta kai su yadda ta ina kaza kaza kaza ya kisa ce sananniya ko baban ya dinga kuka wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kadhib har idanun shi suka yi fari suka zama gululu suka daina gani gashi ido a guda ma baya gani saboda tsabaragen kuka da yake na na na na abin nan na na abin nan na annabi yusufa dan shi to da kuma can aka tafi aka kai aka dawo aka gama duk wannan da gingimu har suka bi wurin shi ya ce inni ana yusuf wa za a da ya ce musu izhabu bi kamisi haza ku tafi da rigan nan tawa fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira ku je ku wurga a fuskar babana zai dawo mishi da ganinsa kaga da sam riga ta yusufa ba wai wannan rigar ce mai jini bane amma dai rigar da ta shiga jikin ɗansa ne ita ce da ya gani ya makance ita aka riga Yusuf aka karbuwa aka saka mishi a fuskar shi sai kuma ya dawo da idan sai ce to wannan hikimar ta alqur'ani ita na dauka fastahsana minni zalika sai shi malam sariyu yace eh wannan ko hikima ce mai kyau ba gaira abin da ake faɗa ken tajriba din alqur'ani gabaki ɗayan shi amsalu ne da qawaidu amma da hikimomi kuma Allah yana baiwa wanda ya ga dama wata fahimta ta musamman fa mustakfirun wa mustaqil wani Allah ya bashi da yawa wani Allah ya bashi kadan kamar yadda sayyidina Ali yake cewa ba ni da komai da annabi ya mini na wani musamman sai waɗannan hadisai hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai kuma fahimta da Allah ke ba mutum daga alqur'ani wanda inda ta zama fahimta ce lafiyayya babu ba karkata a cikin ta babu bata ana istihsanin ta to yace sai fastahsana minni zalika sai ya ga cewa lalle wannan hikima tawa hikima ce mai kyau ya kyautata hikimar tawa kala kushiri sake cewa wa samitu aba hatim as-sijistani yaqulu samitu aba nasr as-sarraj yaqulu samitu abdul wahid ibn ulwan yaqulu kana shabun yashabu al-junaida akwai wani matashi ya kasance yana yana tafiya yana bin junaidu fa kana idza sami'a shay'an min adh-dhikri yaz'aqu duk sanda ya ji wani abu ana karanta na alqur'ani sai ya shiga cikin dimuwa ya nemi ya suma فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني yace in ka sake in ka sake irin wannan ba za ka sake bi na ba bana son kana irin wannan zakewa fa kana idza sami'a shay'an taghayyara wa yataghayyaru wa yadbatu nafsuhu sai zama in yaji ana kanta alqur'anin sai aga idan shi ya canza fuskar shi ta canza amma dai sai kokari sai ya daure ya daure haka yana cijewa hatta kana yaqdaru min kulli sha'aratin min badani har ya zama sai ka ga zufa na zuba tsigar jikin shi na tashi kowane ramin gashi yana tare da tsigar jiki fa yawman min al ayyami wata rana cikin raneku saha sayhatan talafa biha nafsuhu sai ya ji alqur'anin ya kasa jurewa sai ya kwalla wata ƙara shikenan ya halaka kanshi fa hadha sama'u dhikri kaga wannan shi ma sauraron zikiri ne la yahtassu bi sama'i shi'ri mulahhan baya da alaka da sauraron waka wacce take an riga an saka ta akan lahani akan kakkarewa harshe wa qaulul qa'il da aka fadan masu fade da suke cewa da suke cewa mene tanzilur rahma alaihim inda sama rahma na sauka a gurin masu saurare yasihu an yura da bihi hadha sama al mashru' to abinda za a ce shine in ma ya tabbata to irin wannan sauraron na alkur'ani ko ambaton Allah ake nufi anan ne rahama take sauka amma ba a wurin sauraron kiɗa ko waka ba wa qauluhu fadin sa kuma da yace la yaqumuna illa an wajdin ba sa miƙewa sai dan wato sun shiga cikin gaskatawa ya'ani annahum sadiquna laysu mutasanni'ina yana nufin da gaske ne zukatansu ne suka yadda da abin shi yasa suke miƙewa su rawa ba mutasanni'una bane ba da gan ba suna yi ne wai dan a ga sun iya ba ba riya suke yi ba ba da karfin hali suke yi ba bi manzilatil mudhir lil wajdi min ghairi haqiqa kamar mutumin zai dinga nuna damuwa alhalin a cikin zuciyar shi babu damuwa to ba haka suke yi ba lakin qad yuqalu yace amma za a iya cewa qauluhu da yace la yastami'una illa an haqqin هذا التقييد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي cewa ba sa sauraron abin da ake karantawa illa an haƙƙin sai daga gaskiya ita to wannan ƙaidin ba a buƙatar shi idan abin da ake karantawa ɗin shari'a ta yarda da shi domin fa innahu haqqun domin dukan shi gaskiya ne bi khilafi sama'il muhdaf sabanin saurare na abin da yake na bid'a fa innahu yusma'u bi haqqin wa batilin ana iya jin shi bisa gaskiya ana iya jin shi kuma bisa barna fa yuqalu don haka sai a ce wa kazalika sama'ul qur'an to haka nan kuma sauraron alqur'ani wa ghairihi da wani sakad yakunu riya'an wa sum'a ya iya ya zama ana sauraron ne dan wani yana yi ne dan riya a ganshi ko a ji labarin sa wa kar yakunu bila qalbin wala hudur kuma yana iya yi ba da zuciyarsa ba ba da kuma halarto da tunaninsa ba wala tadabburin wala fahmin wala zauqin ko ya zama yana yi ba tare da yana tadabburi yana bi ba wala famin ba tare da yana fahimta ba wala zauƙin ba tare da yana ɗanɗanar zaƙinsa ba wato kamar yadda as-sama'ul muhdas ta yi mutum ya saurare shi da barna dama barna ya nufata ta yi kuma yana saurare ne ba da barna ba shine kamar wanda ya saurara musa da fatan kawai ya yi kitibus da shi ne alal misali ka kunna rediyon ka ne kawai a gida ko a mota sai kawai ka ji ana yin kira dan wanda ka saurara nan kafin ka kashe kaga ba ka nuface shi ba ko kuma ya zama wata waka ce ko wani zance wanda kake so ka ji dan wata manufa kama a ce kana nazari ne ko bincike akan ilimin waka a yaran harsa ko larabci ko turanci ko makamanci haka kaga wannan abin da kake nufata kana yi ne dan wata manufa ba wai kawai barna kake yi ba to ta bangaren alqur'ani shi ma wanda asalin sauraron shi shi gaskiya ne amma aikin sauraron ga ɗaiɗaikun mutane yana iya ɗaukan wata manufa daban alal misali ta yi wani da manufar riya yake sauraron alkurani ko da manufar sum'a a ji labarinsa ko kuma yana sauraron ba riya yake yi ba amma zuciyar shi ba ta kan abin yana wani tunani can na duniya hankalin shi ya kuma kan wani abu daban wala hudurin ko kuma baya halarto da kwakwalwarsa ko hankalinsa akan abin da yake ko kuma baya tadabburi baya riskar ma'anonin baya nutsawa cikin gwalagwalan abin da ke cikin alkurani na ma'anoni ko kuma ba shi da zauki ba ya iya ɗanɗanan daɗin alkur'ani saboda bai san daɗin ba bai san ilimin alkur'ani ba bai san me qur'ani yake faɗa ba kaga wannan shine abin da muka ambata tun aran nan cewa wajibi ne idan ana karanta alkur'ani wajibi ne mutane su saurara domin umarni na qur'ani na Allah subhanahu wataala fa idza qira alquran fastami'u lahu wa ansitu dole ne ayi alistima wal insat ayi shiru kuma a sa kunne da zuciya idan ba za ka samu halin yin haka ba to abin da ya fi dacewa sai ka tashi ka bar wajen idan wani ne ke karantawa idan an saka ne a jikin wata na'ura tana karantawa in ba ka cikin zarafin da za ka iya saurara ka ji to ka kashe shi yafi ba daidai ba ne abin da mutane suke yi wanda yana daga cikin wujuhu na wulakanta alkur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura daga ciki akwai ka dinga a dinga karantawa baka ji baka saurare kuma kana wajen wannan yana nuni zuwa ga kai kuma mai karanta alkur'ani ba daidai bane ka karanta a da ba a saurare ko ka kunna wa mutane a wata na'ura wadda ba wurin saurare bane kamar ka sa a mota haya ka kure akan wayarka ko in kai ne direba ko kuma ka saka a loudspeaker na masallaci ko na mota tallan magani ko a cikin anguwa ka kure ji ya fi naka ko a cikin compound a cikin gida ka saka kuma kamanci haka ko kuma abin da muka kwatanta ran nan cewa mutane sai su saka alkur'ani wai sai su kunna shi su kwana suna ji to bayan mun tashi wani yake tambaya cewa akwai waɗanda suke da ba su da lafiya ne suna da aljanu ko suna da iskokai ko akwai sihiri a kansu idan ba su kunna alkur'ani haka haka ba za su iya bacci ba wai me hukuncin wannan yana ciki a lokacin da ni ban sani ba kuma gaskiya yanzu ni ban sani ba ban san ko wannan zai halasta mutum kawai ya ce ya kunna alkurani shi ya bacci qur'anin ya ta karantawa yana tafiya yana tafiya har gari ya waye wai in bai haka ba ba zai bacci wallahi ni ban sani ba sai kuma ɗayan da aka tambaya ila yau to wanda kuma zai kunna yana bi fa yana bi da bakinsa to wannan shi ma ba daidai bane domin abin da aka ce qarra fastami'u ku saurara amma idan a wajen koyon karatu ne to babu laifi kana iya yin haka kana bin bakin malaminka ne don ka saurara ko kuma don ka iya ko kuma malamin ne ya baka dama cewa to ka je ka ɗauki kaset na alkur'ani sura kaza ka sa ka dinga ji kana bi ko ka dinga kallon bakin mai karatun dan ka ga yake kaga wannan to talaki ne to anan babu lifi dan babi ne na koyo kamar yadda irin yadda ake karatu a makaranta hadda ko makaranta allo a dinga yi wani aji bai jin na wani ko kaga shi ma yayi kama da as-sakhab din to amma wannan ya halasta saboda mataki na koyon karatun alkurani domin an ce ba za a yi haka ba kuma to kenan sai dai a koya wa kowa shi kadai ba zai yi a yi aji duka ba ko kuma a rufe makaranta to kaga zai bada dama zuwa ga kuma lalatar da koyon alkurani to anan babu laifi ana iya yin haka dan larura karantawa amma yanzu ni wancan na magana wai mutane suna amfani da alkurani a matsayin magani na ciwon bacci wala ni ban sani ba wato mutane suna so su mai da alkurani kamar wani saidaliya ne kamar wani kemis duk abin da kake nema ciwon kai ciwon mara zazzabi dan kano ma to kawai abin cika maka alkurani haka yanzu mata suke damun ustadi da tambaya kullum sai an tambaye ka malam dan Allah wace addu'a zan dinga yi wace aya zan dinga karantawa in yi kaza mutane ba sa ganin kamar ko sun ce Allah kamun kaza kamar addu'a bata yi ba kai salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai wani aiki na lada ko kai karanta alkurani sai kuma ka ce ya Allah kai mun kaza ko Allah ka raba ni da kaza to mutane ba sa gane cewa wannan shine addu'a kuma duk annabawa haka suke addu'oyinsu haka suke abin da kake so din shi zaka faɗa wa Allah lafazin shi ka ce ya Allah ka yi min kaza ko Allah ka bani kaza ko Allah ka raba ni da kaza to mutane sun so ka ba su wani surkulle ko wani lazimi na musamman to wannan kuma in gaskiya ba ni da shi mafi yawan mutane kuma ba su da shi wanda suke da shi ko za ka ga akwai matsaloli a ciki ina fata mun gane wannan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qad akhbara Allahu anil munafiqina annahum idza qamu ila salati qamu kusala was salatu mushtamila ala sama'i shari kaga Allah ya bada labari game da munafikai cewa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila idan suka miƙe za su tafi sallah na daga cikin sufufin munafikai suna tafiya wurin sallah da lalaci ba sa jin nashadi suna jin ko su je ko ba su je ba in ba sun ga ana ganin su ba shi sa Allah ya ce yura'una an-nasa suna gwada wa mutane cewa su masu ibada ne amma ba Allah suke nufi ba wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai dan kankani wanda za su yi dan dai kawai a ga suna yi waqad akhbara Allahu an karahatil munafiqin lis sama'i shar'i fi ghairi mawdi'in a wurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya ba da labari game da karaha kyamar da wato munafikai suke da ita na lis sama'i shar'i ba sa son su ji alqur'ani ba sa son su ji abu na shari'a ka kauli kaman faɗin Allah wa idza ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إلى قوله هقوا فتنسا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون الله يقول وإذا ما أنزلت سورة bisa da aka saukar da wata sura faminhum man yaqulu daga cikin su su munafikai akwai zaka je na cewa ayyukum zadatu hadhihi imana yanzu waye wannan yaji waye wanda yaji imanin shi ya karu sakamakon wannan wani ya daga cikin dalilai akan karuwa da raguwar imani fa amman ladina amanu to su dai mu'minai fazadatuhum imana duk mu'mini in yaji alqur'ani alqur'anin zai kara masa imani wa hum yastabshirun suna kuma yi wa junansu bishara idan sun ji wani abu na alheri ko wani abu na falala da Allah ya ambata daga cikin alamun imani shine ka ji cewa kana karanta alkur'ani ko ana karanta maka ko ana fassara maka shi kaje yana ƙara maka yadda da Allah kana jin ƙarin gaskata abin da kake akai na addini to wannan alama ce ta imani alama kuma ta munafurci ka ji baka son jin alkur'ani din baka kuma in ka ji ma kana tuhumar to yanzu me wannan ya za a ce haka to wannan alama ce ta munafunci sai mu kiyaye Allah ya raba mu da munafunci wa ammal ladina fi qulubihim marad waɗanda ku a cikin zuciyarsu akwai cututtuka da cuta dama iri biyu ce akwai cutukan zuciya akwai kuma cututukan jiki shi akwai akwai kamar ibn kai muke faɗa akwai cutar zuci tace irin su kafirci da shirka da munafurci da makamantansu akwai kuma cutar jiki su ne waɗanda aka sani maradul shubuhat kenan wancan al-kufr wa shubuhat ko kuma maradu shahawat dukan su cuttukan zuciya ne to waɗanda suke da wani datti dama a cikin zukatansu na munafurci fazadatuhum rijisan ila rijisihim sai ta ƙara musu annakiya ta ƙara musu cuta ta ƙara musu dattin zuciya akan dattinsu rijis wato ƙazantar da ke cikin zuciyarsu ta mummunan tunani da ƙaryatawa da rashin ganin daraja ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa matu wa hum kafiruna sai su mutu suna kafirai wannan ita ce siffar kafirai da munafukai da ba shi sa Allah yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun waɗanda suka riga suka zama kafire Allah ya riga ya sa kaddara su cewa a kafirci za su mutu ba za su tuba ba to duk abin da ka ƙara faɗa musu mana alƙur'ani ƙara kafircewa za su yi da ka waɗannan ba sa buƙatar wa'azi ba ka kaka ɓata lokacinka akan irin wannan to amma tunda ba za ka gane waye ke da wannan siffar ba za a ci gaba da yin wa'azi shi wanda ke da wannan siffar shi zai bambance kanshi shi ina fata mun gano nan shine zai gwada wa mutane cewa shi ba mai jin wa'azi bane amma kai mai wa'azi ba za ka daga wani kace to wani ina ganin yana cikin innal lazina kafaru sawun alaihim kar kai ma wannan kowa wannan hukuncin ka bar shi shi idan su ne to za ta bayyana kullun za a dinga wa'azi ba zai ji ba duk gaskiyar da aka faɗa sai ya karyata ko sai ya mata tawili ko sai ya ce ba haka take ba to shine zai zama daga cikin masu cuta a zukatansu kenan wa matu wa hum kafiruna za su mutu kuma kafiri Allah ka tsare mu da mutuwa a kafirci har zuwa fadan Allah wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd duk sa'ad da aka saukar da wani bangare na alqur'ani wata sura sai su dinga kallon junansu kallo irin na izgili kenan da irin cewa yana nuna ma dan uwan shi ko abokin kafircin shi ka faji abin da ake cewa idan dai ka san idan misali mutum ya zo yana faɗan wata magana wanda wasu da suke wurin suna da wani ra'ayi sabaninta ko suna ganin shi wani koje ne kawai an saba da jin irin labaran shi da ka faɗi magana kaga ana kallon juna me zaka fara tsammani dama ƙaryatawa ko ana ana istihza'i da abin da kake faɗa to haka suke yi an aso kada alqur'ani an karanta musu nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin suna cewa junansu da ido da luga ta ido ko wani na ganin ku wato zasi wata mummunan magana amma ba sa so wani wanda baya cikin su ji ko ya zam da luga ta ido din ko kuma suna ambatan haka da bakin su hal yarakum min ahadin thumma sarafu to daga nan sai su juya su bada baya su kibin gaskiya Allah ya ce sarafa Allah qulubahum Allah ya juya da zakatan su bi annahum qaumun la yafqahuna domin su bayi ne waɗanda ba su da fahimta fa haula'il munafiquna yansarifuna anis sama'i shar'i aji waɗannan su ne munafukai wanda suke juya baya su ba da baya daga sauraron abin da yake shine as-sama ash-shar'i sauraron shari'a qur'ani sunna zikirori wa'azozi da hudubobi da makamantansu wa bil jumla malam yace a takeice fa idza kana al-musnad al-mahfuz al-ma'ruf min qawl al-junayd in ya zama magana wacce take da isnadi wacce aka kiyaye aka haddace aka sani min qaulil junaidi daga maganan junaidu din nan annahu rahimahullah la yuhmidu hadha as-sama' al-mubtadi abinda aka sani wanda yazo da isnadi tabbatacce daga junaidu shine bai kasance yana yaba masauraran kida na bid'a ba mun tuna dama dizzancin da yake akan kokarin tabbatar da cewa maganar da kushairi ya kawo daga junaidu cewa junaidu ya yabi kiɗa na bid'a yana so ya tabbatar da wannan magana daga junaidu bata tabbata ba shine ta wannan dogon sharhin yanzu shine zai concluding abin da ya cimmawa cewa in ya zam abin da muka samu daga junaidu wanda yake da isnadi tabbatacce abin da aka sani na mazhabinsa shine la yuhmidu hadha sama bai kasance yana yaba wa irin wannan sauraren kiɗa al-mubtadi'a na bid'a ba wala ya amuru bihi bai kasance yana umarnin wani da ya ji ba wala yusni alaihi bai kasance yana yin yabo da faɗan alheri akan kiɗa na bid'a ba balil mahfubu min aqwalihi yunafi zalika hasali ma abinda aka kiyaye daga maganganun Junaidu ya saba ma wannan abun ya saba wa goyen baya ko umarni ko yaba wa kiɗa lam yajuz an yu'mada ila qaulin mujmalin karkashin haka to bai dace ba baya halasta a nufaci wata magana dunkulalliya ruwiya anhu wacce aka ruwaito daga gare shi bi ghairi isnadin ba da isnadi ba fa yuhmalu ala annahu mada hadha sama al muhdath a ɗauke ta a fassara a ce tana nufin junaidu yana yaba ma irin wannan kiɗa wanda yake na bid'a in ya zama abin da aka sani daga gare shi shine baya yaba wannan baya yadda mun ji cewa ya hana wani ya dinga mishi irin wannan abu kuma yana so a saurari alkur'ani ne baya so a saurari kiɗa kuma yana aibata masu sauraron kiɗa maganganu kenan dalla dalla daga gare shi masu isnadi wannan su ya kamata a ɗauka a matsayin mazhabin shi bai yiwuwa a aje wannan magana a gefe a ɗauko wata magana dunkulalliya wacce ke iya ba da ma'anar kamar yana yaba wa kiɗa sannan kuma wacce bata inganta ba daga gare shi a ce ita ce hujja a yi watsi da waɗancan maganganun bai yiwuwa a haka wa qadrawa ba'd an-nas anna junaida kana yahduru hadha as-sama' fi awwal umrihi thumma tarakahu yace wasu malamai sun ruwaito cewa wasu mutane sun ruwaito cewa abin da ya faru shine junaid ya kasance a farkon al'amari yana halarta irin wannan kiɗa irin wannan wurare na tarurrukan kiɗa a farkon al'amarinsa sun ma tarakahu daga baya kuma sai ya bari kaga abin da yayi da ba zai zama hujja ba fa'altuha idan wa ana min ad-dallin ya aikata ne a lokacin baya cikin shari'a har yanzu haka wannan kaida take ba a kafa mutum hujja akan a ce to ai kai ma da kana kaza wani yazo yana wa'azi sai a ce shi ma fara dan dariƙa ne to ai ya tuba daga wannan dariƙa yanzu ya daina faira ya zama ahlus sunna yanzu dan sahabbai ma za ka iya musu ka ce su ma fa da kafirai ne ai kaga ba za ka fa wannan hujjar ba irin wannan hujjar ne da fir'auna suka fa annabi Musa cewa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta bayan ka gama aika aikar da kai kana ka lokaci kana wa'azi yanzu wannan ya daga cikin siffofin wato wato mazhabin fir'auna aibata wani mai wa'azi ko wani mai gargadi da abin da yayi a baya zaran wani usadi ya fara wa'azi a wani gari ko a wani waje sai ga ya ka ji shi ba da fa mardona ake ce mai misali ko ko a faɗi sunan wani ɗan rawa a ce da fa kaza ake ce mai to yayi ne na samartaka na kuruciya yanzu Allah ya shirye shi ai abin a ji daɗi ne a yaba kuma kuma al'umma da kewa da shi sai ku ji daɗi cewa to kuma hala ku nan gaba za su ba wannan shashancin su zama ustazai su yadan alkur'ani su iya hadisi su iya fikihu har su karantar kar ku cire tsammani daga cewa za su ci gaba da wannan yawon shashancin da suke ku ta addu'a kuna kokarin jawo su a jika kuna koya musu ladabi da ilimi har su samu su gyaru ba za a aibata shi akan abin da ya da ba to haka ya faru da wannan aljunaid da ya kasance zamanin kuruciya ko samartaka ko kafin ya nuna a ilimi ya kasance yana zuwa inda ake sauraron kiɗa nan wa huduruhu lahu fi'lun malam yace zuwan da yayi din ai aiki ne wal fi'lu qad yustadallu bihi ala madhhabi ar-rajul wa qad la yustadallu bihi aiki da kai yana iya zama mazhabinka yana iya zama ba mazhabinka ba idan aka kana aikata wani abu yana iya zama dalilin haka a ce ka yadda da abun amma kuma ba koyaushe bane akwai ka'idoji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine duk abin da ya aikata ya tabbata ya ci gaba da yin sa to ya zama addinin shi ya zama sunnarsa ya zama shiryarsa domin a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ana lissafa akwai qaulan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan khalqiyan aw khulqiyan magana ko aiki ko yaga ana yi bai hana ba ko siffa shi ta dabi'a ko siffa shi ta halitta duk wannan yana cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mujarradin yayi wani abu sau daya to bai ba da dama duk inda ka je ka ce ai wani akan tafarki kaza yake domin aikin na iya zama ta'awili yana iya zama yayi shi daga baya ya canza yana iya zama yayi shi ne alhalin yana sana ba kyau dan adanci ya ja shi ko zamiya ko son zuciya ko wani uzuri ko wani dalili ma'ana yanzu zaka ga wani kawai yana sallah da hannun shi a sake to karka je ka ce wani ai yayi da sadar da ake cewa irsal kenan ko wannan su daya zai ba da dama ka ce ya yadda in baka san mazhabin shi game da shi ba ta yi hannun shi ne ke ciwo ta yi bai karanta ba ta yi bai ma san cewa kaza ba ne ta yi kuma ya je inda da haka ake da ka iya kawo mishi ta'awilat iri daban-daban to amma akwai kuma sanda zai iya zama mazhabin mutum shine idan ya zama diman da'iman haka mutum yake yin abu idan aka samu mutum yana kan wani tafarki a aikace kullum yana yi yana yi yana yi musamman akan abubuwan da yake akwai munaza'a a kansu to yi da yake yi kullum ya nuna alal akal shi ya gamsu da wannan ra'ayin kenan na'i alal akalli ya gamsu da wannan ra'ayin ko kuma babu babu a ko kwanto ko babu damuwa a gunshi idan an yi ko da bai yi fatawa a baka ba amma in ana so a danganta mishi mazhabin bisa dangantawa sahihiya to yana da kyau a binciken meye magana shi ta baki domin magana ita ke daukan ka'ida ta hukunci kai tsaye fiye da ainihin wato aiki yace walihaza yunazi'un nasu fi mazhabil insan da haka ake yin jayayya malamai suke jayayya game da mazhabin mutum hal yujadu min fi'li shin aikin mutum yana gwada mazhabinsa shine kamar da muka wannan magana ta kace malaman fiqh suna yin malaman usul fiqh suna yin wannan magana shin aikin da wani malami yayi yana nuni zuwa ga mazhabar sa kenan game da abu ko ko sai magana shi ta baki shine sai an bi wannan tafsilin sai an tsaya an daddale an ga cewa menene abin da yake a kai wanda ya tabbata yana yinsa menene kuma wanda ya yi bisudfa sakamakon wani kicibus da ya yi ko abin da ya yi bisa larura ko abin da ya yi bisa bisa kunci ko kuma wani abu wanda ya tashi a kanshi da makamantansu yana ganin za mu saurara tun da awa ɗaya ta yi tun farko ban faɗa ma masu rikodin ba ya kamata mu dakata bayan awa zai fi mana sauki insha Allah har yanzu ina ganin ba mu koma da tempo din mu ba balance na mu dinga awa ɗaya da rabi wataƙila sai an kwana biyu za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malai yake cewa waqad wa qala ba'du salafi ab'aful ilmi ar-ru'ya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته